لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba 25 ga watan zulhaji hijira tana da 1442 wanda ya dace da 4 ga watan takwas miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin tuba fasilin fil muzara'a ko fasali zai karantar da mu muzara'a dama mun ce a wannan harka na noma akwai mugarasa akwai muzara'a akwai musaka in ba manta ba yana jin biyan mun yi su a baya ko mun yi musaka mun yi mugarasa to shi muzara'a dai harka ne na noma amma na abin da ake girbe shi duk shekara kamar irin su noman gero dawa masara wannan ana ce masa muzara'a mugarasa kuma abin da ainihin ake dasa shi wanda in ya tashi ya zama itace yana nan dindindin duk shekara za a rika cin 'ya'yan itacen to wannan dashan shine mugarasa sannan musaka shi ma mun yi bayanin shi a baya to yau za mu karanta muzara'a harkar noma a haɗu a yi noma a raba amfani إن أمل الآمل في المزارعة والأرض من سان فلا ممانعة إن أخرج البذر على نسبة ما قد جعله جزءا بينهما كالنصف أو كنصفه أو سد أو أو السدوس والأمل اليوم به في الأندلس والتزمت بالعقد كالإجارة وقيل بل بالبدء للإمارة والدرس والنقلة ما مشترط ما عمل كان على ما شرد والشرط أن يخرج عن مأمور مثل الذي ألفى من المهزور وليس للشركة معه من بقاء وبيعه منه يسوق مطلقا وحيث لا بيع وعامل زرع فغرمه القيمة فيه ممتنع وحق رب الأرض فيما قد أمر باق إذا لم ينبت الذي بزر بعكس ما كان له نبات ولم يكن بعد له سبات وجاز في البذر مثلا نعم to yace in amilal amilu idan mai aiki yazo ya aiwatar yazo yayi aiki fil muzara'a a cikin harkar noma wal ardu min sanin gonar kuma ko kuma kasar da za a noma ta zama min sanin na ɗaya shi mutum na biyu ne wannan falamu mana'a babu hani akan wannan zai yiwu kai kana da gona ba ka da lokacin sunkuyawa kai noma shi kuma wannan yana da ƙarfin noman amma ba shi da gudun nomawa za ku iya haɗuwa kai ka ba da gonan shi ya noma in an samu amfani ku raba wannan shari'a ta yadda gona ya fito ta ɓangare ɗaya ainihin aiki ya fito ta ɓangare ɗaya amma fa sharaɗin shine in akhrajal bazra ala nisbati ma qad ja'alahu juz'an bainahuma sharadi shine idan suka fitar da iri din kowa kowa ya kawo iri ba zai yi mutum ɗaya ka iri a cikin su kai mai noman ka zamo kai ne zaka je kai shukan kai zaka ka irin shi kawai gonan ya bayar kuma ku raba amfani ba zai yi ba ko kuma shi mai gonan shi zai ba da iri kai kawai sunkuyawa za ka yi kai noman za mu ce duk ba zai yi ba amma shi wannan yana da gona kai kana da aiki za ku ka iri shi ma ka abin da za shuka kai ma ka abin da za shuka in an hada an shuka in an samu amfani ku raba wannan ya halatta kuma wajen kawo irin ma ala nisbati a bisa dangantakan ma abin da ƙarja alahu hakika suka sanya shi juz'an ya zamo yanki bai nau ma tsakaninsu don ya halatta idan kuka zo za ku yi harkan ku ce to an samu amfani ya za a yi za ku iya cewa a kasa biyu ka ɗau ɗaya in ɗau ɗaya in ka yadda yadda shi kenan ko kuma ka ce a to ni in ka yadda alaji sai dai za a kasa amfanin uku ka ɗau ɗaya in ɗau biyu ko kuma shi mai gona ya ce za ka sa uku ɗau biyu ka ɗau sai yadda kuka sasanta to idan kuka sasanta irin wannan inda shari'a ta halatta ɗin sai idan irin da za ku kawo kowa zai kawo iri ne gwargwadon amfanin da zai samu in an yi noma kan nisbi kamar idan rabi rabi za a ainihin raba to idan aka zo ka irin ma iri kwano nawa za a shuka kwano ashirin za a kawo kwano goma ya kawo kwano goma awon ka nisfi ko kuma kamar rabin rabi ne misali shi mai gonan ya ce zan baka nisfin nisfi shine rubu'i ba ya ce in ka yadda za mu yi harkan amma in an samu amfani za a kasa hudu in ɗau uku ka ɗau ɗaya kaga nisfin nisfi kenan to yanzu wajen kawo irin ma zai ka kaso uku ne ka ka kaso ɗaya awi sudus ko kuma sudusi ya ce to in ka yarda za ka kasa shi da ka ɗau ɗaya in ɗau sauran sai ka ce ka yarda to yanzu idan aka zo irin ma zai ka kaso biyar ka ka kaso ɗaya haka haka in aka kawo aka si ma kai ne aikin masu aiki sun yi karanci shi kuma ga gona zai tafi a banza ya zo da Allah ma da Ibrahim ka mana mu dan samu wani abu kace a to alaji ni na yadda zan yi noman amma fa in an samu amfani shida za a kasa ka ɗau ɗaya in ɗauki biyar ya ce a to me riba na in na bari a yi hakan to yanzu an kawo in zo an zo kawo irin ma kai za ka kawo kashi biyar ne shi ka kashi ɗaya ma'ana kowa zai kawo iri ne gwargwadon amfanin da zai samu a nan ne ya halatta shine in akra jalbazra idan suka cire iri ɗin ala nisbati a bisa dangantakan ma kajji ala juz'an bainahum abin da suka sanya shi ya zamo yanki tsakanin su shine yace kan nisfi au kan nisfihi au sudus wannan tashbihi ne na ainihin ma kajji ala juz'an bainahuma wannan kenan to idan kuma ya zamo ɗayan zai fi ɗayan kawo yawan iri sannan kuma an zo rabon abin da zai samu bai kai adadin abin da ya kawo ba to a nan ma ta ɓangare ɗaya zai halatta ta ɓangare ɗaya ya haramta kamar yanzu misali idan muka yi harkan ya za a iya ce za a kasa biyu ka ɗau ɗaya in ɗau ɗaya ka ga rabi rabi ba sai aka ce to amma iri ba ya ce gaskiya wake za a shuka shuwar guda za ka kawo kwano talatin in kawo kwano goma kwano arba'in za a shuka misali ya ce za ka kawo kwano talatin ni in kawo kwano goma kwano ishirin ɗin a maimakon me maimakon da ya buga lissafi tsadan gonan shi ya fi ƙarfin tsadan aikinka to yana so ya cike wannan gurbin ne sai mu ce to in dai ta ɓangaren ka kai mai aiki ne za ka ka iri mai yawa bai halatta ba saboda me saboda ba a hayan gona da abinci shi kuma yanzu da wannan kwano 20 da ya kara man aina kudin wannan gonar ne sai mu ce bai halatta ba amma da za a yi akasin haka kuma ya halatta misali da aka zo ga gona ta aka zo ka noma mu raba amfanin sai ka ce to amma alaji waken da za a shuka fa gaskiyar lamari kwano 40 gonan zai ci za ka kawo kwano 30 in ka kwano 10 saboda me sai ya ce ai aikin da zan yi din da na buga lissafi kudin da biya na za a yafi karfin kudin ayan gonan saboda haka za ka ƙara mun kwano ishirin to yanzu kaga zai biya shi ladan aikin shi ne da abinci wannan ya halatta ya halatta mutum ya ma aiki ka biya shi da abinci saboda haka in wancan ne ya halatta ba in wannan ne ya halatta wal amalu al yawma bihi fil undulus to aiki dai al yawma a yau ranar talibi ya tabbata bihi da wannan ne fil undulus a ainihin garin undulus a garin undulus garin ainihin metalibin haka aka tsara cewa ko da kiman ƙasan ya fi ƙarfin aiki ko da kiman aikin shi ya fi ƙarfin ƙasan in ya yadda ya yadda to shi kenan shari'a ma ta yadda wannan kenan waltuzimat bil aqdi kal ijara to yanzu ya harkan ainihin noma idan mutane suka zo mutum biyu suka zauna suka sasanta akan tebur akan cewa sun kulla harkan noma suna gamawa in mai gona yadda mai aiki yadda shi ne ya lizumta ba wanda ya sai zai fasa sai sun yi ittifaqi ko kuma a bai lizumta ba to shine malamai suka yi kaulani wasu malamai suka ce wal tuzimin an luzumta musu bil aqli da zaran sun kulla ainihin harkar noman ko ba a fara aiki ba wannan kan ijara kamar ijara kaga ijara ma tana kulluwa ne da zaran an zo an kulla ko wakila bal wasu suka ce a'a bil bad'i lil imara sai ya fara aiki idan ya fara aiki ya fara shan wahala baka da daman zuwa ka fasa amma in kan ya fara aiki ne shi ma yana da daman fasawa kai ma kana da daman fasawa wannan kenan wadarsu والنقلة مع ما اشترط مع عمل كان على ما شرط الدرس سسكا والنقلة da ciratarwa ɗebe kayan daga wani guri a kai shi wani guri da ake bukata da irin ainihin shiƙa da sauran dai aikin da zai biyo bayan amfani ya nuna ma mashturi da duk lokacin da aka sharɗanta wa'annan ayyukan ma amalin tare da aikin ainihin muzara'a to kana alama shiri da zai kasance a bisa abin da aka sharɗanta kaga wa'annan abubuwan ya nuna ma cewa in bai zo a sharaɗi ba ba za a dizumta wa mai aiki yayi ba misali lokacin da kuka zo ka kulla muzara'a din kace kawai za ka yi aiki ne in an samu amfani mu raba baka faɗi wa zai sussuka ba wa zai girbi ba wa zai yanka wa zai kaza duk ba a faɗa ba to fa shi yanzu zai aiki a gonan ne zuwa nuna daga lokacin da ya nuna aiki ya same ku da kai da shi gaba ɗaya tare za ku zo ku yi ko kuma in biya za ku yi tare za ku biya a yi amma idan an sharɗanta cewa shi zai wayannan abubuwan to shi kenan kana da mashurda kaga kenan sai an sharɗanta an ba sharɗanta ba ba su shiga yake shi ba wa sharɗu sharaɗi kaga yanzu wayannan abubuwan abubuwa ne da zamu ga kamar almara muke karanta amma jirma yana faruwa kawai dai ba a zuwa ainihin kotu ne akan su shi yasa ma za ka kamar baya faruwa amma so da yawa zaka ga a ƙauye ana ta rikici akan wannan abubuwa to in an yi rikicin ga yadda ainihin hukuncin shi zai fita yace wa sharɗu sharaɗin an ya kurja mutum ya fita an ma'amurin daga gurin da ya raya gurin da ya noma misilar lazi alfa'an zai fita ya mai da gurin kwatankwacin yadda ya samu gurin wannan kuma minal mahazuri yana daga abin da aka haramta misali gonanka ne bayan ka yi kaftu ka san kaftu ai bayan ka je ka yi takalib ka yi kaftu ka gyara gonan sai kuma wani ya zo yake bukatan ku kulla muzara'a kaga muzara'a kaftu shi ma yana cikin wannan muzara'an ko to ka riga ka yi aikin sai ka ce to yanzu abin da za a yi na yadda mu kulla mu zara amma kaga wannan aikin ai aikin ka ne ko to na yadda yanzu idan muka gama bayan mun gama mun kwashe amfani za ka zo ka ƙara kafce mun gona na ka mayar mun da shi kamar yadda ka zo ka shiga to wannan minal mahzuri yana daga abin da aka haramta bi halatta ba yawwa bi halatta ba sai dai kuma aha walaysa li shirkati ma'humin baka min ne ba man bane walaisa min baka kaga kenan babu wanzuwa yi shirkat ga wannan tarayya na aikin gonan ma'ahu tare da wancan sharadin da shari'a ta hana kaga tun da shari'a ta hana sai kuka yi da wannan sharadin to kaga wannan shirkar ta kuma ba za ta wanzu ba za a bata ta kenan kun zo wajen alkali ne sai alkali ya jigga sharadin da kuka yi sai ya ce to ai wannan sharadin ya bata muku aikin ma gaba ɗaya an rusa aikin tunda kaga bai ma fara aikin ba aka kawo wannan ainihin magana amma wa bai uhu minhu ya sugu mu'ilaka siyar da wannan kaftun minhu daga shi mai aikin ya shi mai gonan ya siyar wa mai aikin wannan aikin da ya yi wannan ya sugu ya halatta mutlakan sake ba kaidewa ko farin kuɗi zai biya ko bashi misali ya zo ne yana neman gona kace kash wallahi ga gona ta na ita neman mai aiki ban samu ba har na sa an je tractor ta min kaftun gonan ko tractor ta je ta min noman farko to yanzu ya za ka ce to miyar mun kuɗi na na aikin da aka yi kaga ka siyar mar da wannan aikin in ya miyar ma da kuɗin ka kaga an wuce wannan gun sannan sai ya daura ya wuce to wannan siyarwan ya halatta amma ka ce wai in mun gama shekara mai zuwa zaka nemo tractor ta zo ta sake mun noma kamar yadda ka samu wannan shi aka hana wa haisu labai'a yayin da kuma harkar ta zo labai'a ba a yi wannan ciniki zai siyar mar da wannan aikin da yi a gonan ba wa amilun zara shi ko mai aiki da aka da aka kulla ainihin muzara din kawai sai ya zo ya kama shuka ba su yi maganan wannan aikin da yayi ba amma kuma ka tabbatar da wannan aikin yana da cikin aikin shi wannan mai aikin ko ba a yi magana ba kawai ya zo da suka kulla muzara din kawai sai ya zo ya kama shuka ya ci gaba da aiki to yanzu fa gurmu hulki mata fi mamtana daga baya biya shi kima wannan ba hana ba mu fahimci zancen wanda aka hana shi ne miyar mar da gurin shi kamar yadda ya samu su yi ciniki ya siyar mar ba hana ba haka nan ko ba su yi ciniki ba ya zo ya yi aikin daga baya biya shi kiman wannan kamfin da ya yi wannan shi ma duk ba hana ba kawai kadai wanda aka hana ya miyar mar da gurin yadda yake shi aka hana shine fa gurmul kimata fi mamtana sai a yi kima na aikin shi gaba daya sai a cire ya aikin da ya yi sai a yi kiman wannan ainihin kaftun sai a bawa mai gona gwargwado wannan kaftun yawwa to ai dama shi ne kiman kenan wa haqqu rabbil ardi fi ma qad amar haƙƙin mai gonan fi ma qad amar cikin abin da ya aiki kaga nan haqqul amili ne wato kamar sabul kalam ne haƙƙin shi ne aikin fi ma amar cikin abin da ya aiwatar a wannan gonan na ainihin noman shi da kaftu da yi da sauransu haƙƙin shi baƙin yana nan a wanze amma da sharaɗin izalan yambutin lazi bazar idan abin da ya shuka bai tsoro ba wato misali kun shirya muzara'a da mutum kaga ai zai zo ya nome gonan ko bayan ya nome ya yi kaftu ya yi komai sannan zai zo ya shuka in ya shuka wannan amfanin ne in ya fito za a raba ba to yanzu da ya shukan sai aka yi rashin dace ko irin ne ba shi da kyau ko an samu ainihin fari ne ko wani dalili ya sa amfanin kwata-kwata bai tsiro ba to yanzu haƙƙin shi yana nan yana da daman ya zo ya ce to noman nan da na yi zan ƙara wani sabon shuka shikenan sai ka iri ya kawo iri wancan Allah ne ya daura muku asara sai ya sake shuka ba za ka cewa tun da an yi na farko ai shikenan kawai ya riga ya wuce kai ka tattara ka tafi ba zai ba hakkin sa yana nan yawa ko kuma ya ce zan siyar in wani za ta ba wa gonan sai je ya zo ya biya ni kuɗin wannan aiki na na gona da na yi hakkin sa ba zai faɗi ba amma fa cewa idza lam yambuta haka ne idza lam yambuta ladhi bazar idan abin da ya shuka din bai tsiro ba amma bi akasi ma kana lahu nabatu da akasin abin da ya kasance tsiro ya tabbata lahu gare shi misali da ya zo ya shuka ɗin amfani ya tsiro ya tashi ya fara yin kyau sai aka yi kofari ko wani dalili sai amfanin ya kone ya lalace to yanzu a nan walam yakun badu lahu sabatu ba shi da wani tabbata bayan nan idan dai ya riga ya yi shukan har amfanin ya riga ya tsuro bayan ya tsuro ne daga baya matsala ta faru to yanzu shi kenan asarar shi kai mai gona za ka ɗauki gonanka shi kuma ya tattara kwamutsansa ya bar ma gonanka wajaza fil bazri ishtirakun wal bakar ko to shi kenan sai mu tsaya wato haƙul amiri idan mun ce haƙul ardi haƙƙi